بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren sha biyar ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da goma ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na biyar daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin kitabul kaba'ir wallafar babban malami al-imamu al-hafiz abu abdullah muhammad ibn zahabi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba har yanzu a cikin wannan littafi muna sharhi ne dangane da ashirku billahi ta'ala wadda ita ce alkabiratul ula ma'ana laifi mafi girma daga cikin laifuffukan da malam ya lissafi a cikin wannan littafi yake wa'azantar da mu yake faɗakar da mu shine shirka shirka mummunan laifi ne wanda matuƙar mutum ya yi shirka sai ran da ya buɗe baki ya ce ya tuba sannan Allah zai yafe mishi idan ya yi shirkar koda ya bari amma bai tuba ba har ya mutu wuta zai tafi idan kuma shirkar ta same shi yana yi mutuwa ta riske shi nan ma wuta zai tafi saboda haka ita shirka Allah baya gafarta ta sai ran da bawa ya buɗe baki ya ce ya tuba daga yinta kamar yadda muka faɗi cewa shi wannan littafi littafi ne na wa'azi don haka dukkanin ainihin wato babin da muka je ƙarshe za mu tsaya mu tattauna irin wa'azin da malam mashhur yake a cikin ta'aliki da ta ainihin tafrijin da yake wa littafi na biyu ni kuma in Allah maɗaukakin sarki ya so a babin wa'azi ni ma kamar da na alƙawaranta zan faɗaɗa insha Allahu ta'ala a ƙarƙashin haka a yau insha Allahu ta'ala za mu ƙarƙare sharhin da malam mashhur yake yi a inda in muka ƙarƙare shi insha Allah za mu ainihin ɗauko wani littafi mai matuƙar daraja daga cikin tafan da alhafiz abu abdullah muhammad ibn qayyim al-jawziya ya rubuta insha Allah dama dai kar ku manta malam mashhur da ya gama bayanai dangane da wannan ainihin wato sharri na shirka sai ya ce babban malami ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai suna madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ainihin yi bayani dangane da shirka da irin surorin da shirka take wa mutane da dukkan nau'o'inta guda biyu nau'in farko shine ashirkul akbar nau'i na biyu ashirkul asghar to kowace akwai irin surar da take bullowa wadda ita ba za a iya gane ta ba daga cikin waɗannan ainihin wato surori malam ya bayyana mana bayanai masu matuƙar muhimmanci ya ce daga ciki akwai riya riya shirka ce daga cikin nau'ukan shirka amma karama mun bayyana me ake nufi da karama muka ce babu wani laifi karami a wurin Allah dukkan laifi a wurin Allah babba ne sai dai in an dubi girman wani laifin da wani to shi ne sai a ce wannan karami ne wato in an gwada shi da girman wancan kamar zina dukkan mutumin da ya zina duk zina zina ce amma zina mafi girma ita ce mutum ya yi zina da uwar shi sannan ya yi zina da matar uban shi sannan ya yi zina da ainihin matan makwabcin shi to kaga duk zina ce amma a cikin waɗannan zinace zinace guda uku da muka kawo akwai nau'i na cin amana a cikin zina na farko ya ci amanar uban shi ya yi zina da uwar shi ya ci amanar ita kanta uwar tashi ya yi zina da ita ya ci amanar shi kanshi ya yi zina da uwar da ta haife shi to haka zina da matar uba to haka zina da matar makwabci cin amana ce mai girma domin makwabci yana kiyaye makwabcin shi ne mutunci da karama da makamantan haka idan kun fahimci wannan kenan ashe da ake cewa laifi kaza karami ne ba ana cewa ne ba komai aikata shi ba me ake cewa cewa ake yi laifin tsananin shi bai kai kamar wanda ke sama da shi ba shi ne ke nake mana misali na hankali da gajeren wando idan ka ɗauki gajeren wando ka sanya wa dogon mutum sai ya bayyana cewa gajeren wando ne wannan wando da ya bayyana gajere ne in ka ɗauke shi ka sanya wa yaro fa sai ya zama dogo da sai ka ga babu wani gajeren wando a cikin wanduna gaba ɗaya sai dai dangantakar wanda ya sa shi shine yake bayyana ya zama gajere haka a wurin Allah duk laifi laifi ne babba amma in an gaba shi da wanda ya fi shi to sai a ce wancan ya zama babban wancan ya zama ƙarami muka bayyana cewa riya shirka ce amma tana bayyana wa ainihin mutane a babi na nuna ibada ko kuma sum'a ko makamancin haka haka rantsuwa da wani wanda ba Allah ba haka nan ka ce abin da Allah ya so da abin da kai ka so duk mun yi bayanan waɗannan na ji daga cikin nau'in shirka mafi girma ita ce sujuda da almajiri zai yi wa malamin shi ko muridi zai yi wa shehin shi wannan shirka ce ga shi wanda aka yi wa sujudar kuma shirka ce ga wanda shi ya yi sujudar hakanan irin yadda za ka ga wani ya ɗaukar wa kanshi alwashin cewa matuƙar shehin shi na da rai to ba zai taɓa barin ainihin suma a kan shi ba zai rinka aske kan shi don neman ƙurbani don neman kusanci da taƙarrubi zuwa ga wannan shehin wannan askin ya zama shirka saboda aski in dai a babin ibada ne Allah kaɗai ake wa duk sanda aka koma aka yi aski da nufin ibada da nufin neman kusanci da neman lada da neman ƙarin daraja ga wani wanda ba Allah ba to wannan askin ya zama shirka akan haka ne nace a zo da littafin al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya littafin Zabi Ma'ad mujalladi na hudu shi ne aka fi sani da abdullin nabawi a inda za mu tattauna in Allah so bayan mun kammala wannan sharhin da malam mashhur ya ɗauko. To bayan mun tattauna bayanai masu yawa su malam mashhur ya ce, sharrin shirka da ainihin nunanta ya kai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana addu'a cewa wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah da ni da 'ya'yana da jikokina ka nesanta mu daga bautar gunki innahunna ablanna kafiran minan nas gumaka sun ɓadda mutane da yawa idan kana son jin ƙarin bayanan duk waɗannan darussa da na taƙaito su a yanzu ka koma kasar na uku na karatun wannan littafi insha Allah ta'ala wato kasar ɗin da ke kafin wannan sai malam ya ce wa ma naja man sharaka hadha shirka al-akbar illa man jarraba tauhidahu lillah babu wanda ya kubuta daga wannan shirka mai girma sai wanda ya tace tauhidin shi ya zama tsantsa ga Allah maɗaukakin sarki yake wa adal mushriki na fillah kuma ya gaba da mushrikai gaba saboda Allah karka gaba da mushriki saboda ya fi ka jali saboda yana da dukiya saboda yana da mutane saboda yana da wani bukata yana da wani mukami ka koma kana gaba da shi da nufin cewa saboda shi mushriki ne amma a zuciyarka kana gaba da shi ne saboda wani abin duniya sai ya zama gabar za ka yi ne saboda Allah saboda shirka yake wa taqarraba bi maqtihim ila Allah sannan kuma babu wanda zai kubuta a wurin Allah daga irin wannan mummunar shirkar sai ya zama yana kin mushrikai kuma kiyayyar da yake musu har yana neman kusanci da ita zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin ƙin mushriki ibada ce to ibada kuwa ana tawassuli da ita a nemi Allah ya ƙara kusanta ko kuma Allah ya ƙara matso da kai kusa da shi yattaqaba Allah wahdahu waliyahu wa ilahahu wa ma'budahu sannan kuma babu wanda zai kubuta daga wannan shirka sai wanda ya ɗauki Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shine majibincin al'amarin shi shi ne ainihin Allah shi kuma shi ne abin bautawar shi tajarrada hubbahu lillah ya zama soyayyar shi duk da zai yi gaba ɗaya zai yi ta saboda Allah ne ya khawfahu lillah duk tsoron da zai bi zai ji saboda Allah ne wa raja'ahu lillah ya zama baya kaunar komai a wurin kowa sai don saboda Allah ya zallahu lillah kuma ya kaskantar da kanshi saboda Allah ya zulluhu lillah ya zama kaskantar da kanshi da yake saboda Allah ne wa tawakkuluhu ala Allah ya zama dogaran shi ga Allah ne wa isti'anatuhu billah ya zama neman taimakon shi a wurin Allah yake ko kuma da sunan Allah yaltija'ahu ila Allah ya zama yana komawa ne kadai komawar shi ga Allah kadai yake yin ta yastifafatahu billah ya zama agajin shi yana nema ne a wurin Allah wa akhlasa qasdahu lillah sannan ya ainihin wato tace zuciyar shi da manufar shi ta zama saboda Allah ne muttabi'an da amri yana mai bin umarnin Allah mutaqalliban li mardatihi yana kuma neman yarda Allah idan sa'ala sa'ala Allah duk sanda zai roƙo Allah zai roƙa wa idan sta'ana sta'ana billah dan zai nemi taimako a wurin Allah yake nema wa idan amila amila lillah wa idan amila amala lillah idan zai yi wani aiki sai ya zama yana yin shi ne ainihin da Allah fa huwa lillah ya zama shi na Allah ne ya billah a wurin Allah yake nema wa ma Allahi kuma tare da Allah yake kone na shi wanda ya samu wannan siffar jama'a shine tsantsar muwahhidi shine tsantsar mai tauhidi a ƙarƙashin haka da malam yake magana dangane da tajridut tauhid ga wani littafi wanda yau a cikin shekara ɗari biyar da rubuta shi kaɗan ne babu tajridu tauhidi al-mufid wannan littafi ɗaya ne tamkar da dubu an rubuta shi yau da ko kuma kusan shekaru ɗari biyar da suka gabata me littafin nan malam makarizi ya yi ƙoƙarin tace tauhidin da annabawa suka zo da shi zalla da kuma bayyana ainihin shirka ita kuma ya tone mata asiri tas to matuƙar ba ka samu tajridu tauhidin mafid ba wato ba ka samu tsantsar tauhidi tatacce gyararre mai amfani ba to Allah ya kiyaye al'amari ya rikice maka don haka ka bi ka'idojin da ya cike da su ya zama duk abin da za ka yi don Allah za ka yi ya zama kai na Allah ne ka zama da sunan Allah kake kuma duk harkaka akwai Allah a ciki wa shirku malam yace ita shirka wannan fa har yanzu ibn al-qayyim ne yake magana ita shirka anwa'un kafira nau'uka ce mai yawa la yuhsiha illa Allah babu wanda yake iya kididdige ta sai Allah shirka farmata Allah kadai ya san yadda take adadinta Allah kadai ya san yadda take irin damo da lalatar da mutum da take in ya ɗauke ta Allah kadai ya san iyaka sai sa kullum dole a yi wa'azi a kan shirka ba dan kuma babban ita ce za ta zo ta rugurguza maka aiki tun daga duniya har kabari har lahira wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka idan har ka sake kai shirka aikin ka zai ɓaci baki ɗaya wala takunanna min al-khasirin ranar lahira zaka zama cikin waɗanda suka tabe wannan shine saƙon Allah la'in ashirarta la yahbatan na amaluka wannan dokar da Allah yake faɗa mana alƙur'ani cewa wai ya yi wa annabi wahayinta kuma annabawan da suka zo kafin annabi ma haka Allah ya musu wahayi saboda shirka ka gane muminta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi isra'i daga makka zuwa birnin qudus Allah ya tattaro mishi annabawa ya raya su musulmanci sai Allah yake da shi was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahman alihatan yu'badu kawai ba ka tambaye su su annabi Musa da Isa da Ibrahim da manyan manyan annabawa ka tambaye su cewa bayan Allah akwai wani da aka ce su bautawa amsa ita ce a'a to kai ma haka saboda haka shirka jama'a duk wanda baya son ai wa'azi akan shirka to yana da ainihin lalatacciyar aƙida ne da lalataccen imani in ba haka ba wa'azi akan shirka shine wa'azi mafi inganci gaba ɗaya sannan wa'azi akan tauhidi domin wa'azi akan shirka shi ake gabatarwa akan wa'azi akan tauhidi misali da wanki da guga wanne kake fara yi wa rigarka yanzu yasa da aka goge ta da farko don ta goge ta a yadda take ƙara rubewa ba ce to wannan yanki shi ake kira shirka ana son a kawar da dauɗa don haka sai an fara wancewa sannan a goge to guga ita ce matsayin tauhidi duk yadda aka yi guga da tufafi matukar akwai dauɗa a ciki an ƙara lalata al'amari so da aka tauhidi ba zai taɓa yiwuwa ba sallah ba ta da amfani matuƙar akwai shirka tattare da wannan wanda yake yin ta kwatankwacin mutum mai biyu tsibina ya kashi bai wanke dubarar shi ba bai wanke azzakarin shi ba sai ya yi alwala lafiyayya irin wadda bukhari ya rawaito daga sayyidina usman za ta amfani alwalar za ta amfani ba saboda haka shirka ita ce farkon al'amari da ake wa'azi a kai don haka alherin Allah ya kai wa almajiran ibn taymiya imam zahabi da shi da ya tashi a cikin wannan littafi da abin da ya fara kenan a wanke ka tukuna ya zama babu shirka sannan sai a zo a fara magana kuma kada kai fata kada kai kisan kai kada kai zina kada kai kaza to a yau akwai mutanen da suna jin daɗin in ana wa'azin ka ai fata ka ai zina ka ai ƙarya ka ai gulma amma da an fara wa'azi akan kada a yi shirka sai ce za a ci mutuncinsu yadda suke ganin za a ci mutuncinsu don an yi wa'azi akan shirka haka wani yana can yana ganin ana cin mutuncin shi ne don ana wa'azi akan sata da zina haka ne ko da haka ba haka ne duk inda magajiyar karuwai take ana fara wa'azi akan karuwanci da take gani da su ake abin ya zama cin mutunci duk inda sarkin ɓarayi yake ana fara wa'azi a kan sata zai ga cewa to abin ya koma cin mutunci kenan ashe a cikin addinin musulunci Allah ne alƙawari da malamai la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu za ku bayyana wa mutane saƙon Allah ba za ku ɓoye saƙon Allah ba duk malamin da ya saba wannan aiki ya ci wannan amana jama'a wallahi ya kaɗe a ranar alkiyama shi yasa ba wai kai kai musu wa'azi akan a muhimmancin matasa su samu aikin yi muhimmancin yara su ci rawar muhimmancin a kyautata wa makwabta duk wannan wa'azi na dalla da shi amma shirka kuma fa wadda idan ta zo duk alherin da kai wa iyayenka duk sallar da kai duk kyautata wa makwabta in akwai shirka yar karama a cikin ibadarka ko a cikin zuciyarka gaba ɗaya ranar lahira sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali sai a tattara duk aikin alherin da ka aikata salloli da ka aikata da azumi da zakka da hajji biyayya iyaye da kyautata wa makwabta zikirori da karatun alkur'ani da kai da sunan duk Allah ya karɓe su lafiya kalau amma ka taɓa aikata shirka baka tuba ba haka mutu sai Allah ya ce sai mu tattara duk wannan aiki fa ja'alnahu haba'an mansura Allah ya ce sai buga mishi bom sai aikin ya tarwatse sai kuma fa ya ce mala'iku ku zo fa gullu ku kama shi ku daure shi sun maljahi masalluhu ku murja shi wutar jahannama ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كجيفا شأتكم فرقا كامل سبعين والله يتي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بيدد الله من جرما بكوكا inda ya shirka da haka malamai ku zage wa'azi game da shirka shine abu mafi muhimmanci kuma ka ji abin da malam yake cewa shirka nau'o'i ne mai yawa yawan da ba wanda ya sani sai Allah don haka malamai za su ta kokari ne sannan ana haɗawa da addu'a su ko mutane suna kiyayewa shine sai ka samu ka sha da ƙyar don duk abin da aka ce yana da yawa ba wanda ya san iyakar shi kaga da kyar ake sha ke malai ce walau zahabna nadkuru anwa'ahu yace wallahi da za mu ta kokarin bayyana nau'ukan shirka lattafa al-kalamu a'zama tisa'i da magana ta yi girma mafi girman yalwata da littafin ya zama babba burke ke ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه ابن القيم يكي أمامي هو الله يتمكن وجرد تلتافي سكتن بغداد ما بشركة وفي أقسامه دا كما كركسوى الشركة وأسبابه دا سببا دا سكي جن شركة ومبادئه دا أبوبيا دا سكي شمتع شركة تفعلو platforms ومضرته دا كما شمتر شركة وما يندفع به دا كما أبوبيا دا أكي تنكو دا شركة دا شي يكي منا فاتن الله يرايم ya ba mu iko yadda za mu iya ainihin aikata wannan Allahu akbar a iya sani na ban san cewa ibn al-qayyim ya samu damar rubuta littafi da wannan siffar ba amma dai da yake malamin tauhidi duk inda ya cikin wani littafi nashi ko na fiqh ne sai kaga ya buge da maganar shirka yanzu ga wannan littafi littafi ne na likitanci الطب النبوي the prophetic medicine ma'ana littafi ne na likitanci magunguna ne yake kawowa amma da yanzu bayani akan aski kamar yadda za mu zo mu ji ƙarshe sai ɗige da bayani akan shirka haka al'amarin yake karatun ƙawa'idi in ka zo yi ya kamata karatun ya ɗige ƙarshe a koma maganar shirka domin mai ƙawa'idi da ya kawo ya kawo sai ce ne ومن لا يعرفها يجي لا يعرف شيئا في دين الله فصلاته باطلة shi kenan ka samu kwana sai ka zama sai ka ci gaba da jawabi sallah ta ɓaci mai ke ɓata aiki sai ka ta kawo dalilai har sai akai ga shirka lallai ne sai an yi bayani akan shirka na fata an gane Allahu akbar yace fa innal abda domin shi bawa idza naja minhu idan ya kuɓuta daga shirka ya nuna ta'atul kuma ya kuɓuta daga musun sunayen Allah da siffofin Allah ai ta'atulul asma'i wa sifat wa huma da'amul ladhani halakat bihim al-umam yace waɗannan su ne cututtuka guda biyu waɗanda da su al'ummomi suka hallaka shirka ta hallaka wasu sai kuma musun sunayen Allah da musun siffofin Allah wa idza qila lahum isjudu lirrahman قالوا ماذا قل الرحمن قل الرحمن ما تشي كل سجودة الرحمن تشي واي الرحمن كما معنى مسلم سينا يا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تشي وذر الذين يلحدون في أسمائه الله يكتب كارا وسنائي إن ذا كريك الله كريك الله بكارا وسنائي ku rabu da waɗanda suke shishigi suke karkacewa game da sunayen Allah sunan Allah Allahu suka ce a'a Allatu suka samu gulkanya suka kera mace sai suka ce Allatu su ma suna da ta macen Allah sunan Allah Al-Aziz suka kirkiri gulkanya mace suka ce Al-Uzza sunan Allah Al-Mannani mai kyauta da ƙari suka ce Al-Manatu duk wannan na daga cikin shirka al'ummomi na daga cikin cututtuka da suka hallaka al'ummomi sai ce idan bawa ya kubuta daga shirka ya kubuta daga ƙaryata sunayen Allah da siffofin Allah wa huma da'amin labani halakat bihim al'umam waɗannan su ne cututtuka guda biyu da al'ummomi suka hallaka da su kama ba'a da huma aisaru min huma to duk wani laifi da ya zo bayan waɗannan mai sauƙi ne bawa ya bari don kun fahimta jama'a dukkan ma'aikacin gwamnati da ya kai babban ma'aikaci da miliyoyin kuɗi ke jilmawa teburin shi amma baya cin su to duk wani laifi a ofis mai sauƙi ne bai kamar rashin zuwa da wuri zai iya gyarawa kamar ƙin zuwa aiki yana da sauƙi a ce ma'aikaci ne albashin shi naira dubu ɗari hudu ya kai assistant director ko ya kai director ko makamantan haka sai wata naira miliyan ɗari biyar ta zo ta wuce ta ofis ɗin shi saboda tsoron Allah ya ƙi sa mata red block ya batta ta wuce bai ci ba to menene matsalar shi amma shi baya zuwa aiki da wuri to abu ne mai sauki zai iya bari kenan duk mutumin da baya shirka baya musun sunayen Allah da siffofin Allah duk wani laifi da yake abu ne mai sauƙi ya bari domin ciwo mafi wahala shine shirka mutum yana ji yana gani za a ce ya bari sai ce ina haka iyayenmu suka yi inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna kuma ka samu iyaye da kakanni ina fata an gane malam ya ce wa in halaka bihima haka ne wa bi sabili man halak in kuwa har kaga ya halaka da waɗannan ayyuka to ya bi hanyar waɗanda suka halaka ne in kaga mutum ya halaka da shirka in kaga mutum ya halaka da musun sunaye da siffofin Allah to ya bi hanyar gargajiya ne cewa ya kafe haka iyayen shi suke haka shi ma zai bi sai ya halaka wala asa alal haliki ne yace kai ce ba wani bakin ciki kuma da za a ga waɗanda suka hallaka suka hallaka kansu malam mashhur yace in ta haka lamuhu rahimahullah Allah ya ji kan ibn al-qayyim ka ji maganganun da ya dauko daga gare shi sun kare wala hu fi da'i wad dawa haka nan ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai suna adda'u wad dawa yana da ainihin wato kalamin nafisin magana mai daraja da yi gaya fi shirk matuƙa ya yi game da shirka aidan har wa yau ya ce umburhu bi ta'ammul ka je ka karanta wannan magana kai nazarinta amma kai nazarinta cikin lura za mu zo da ita a darasi na gaba insha Allah abin da yasa na gabatar mana da wannan da nake so yanzu karanto mana ta ibn al-qayyim din saboda alaƙar da take da ita da wata magana da ya a baya cewa na daga cikin nau'in shirka har yau aski da wasu muridai suke yi saboda girmama wasu shegunnai nasu shi yasa sai na ɗauko wannan littafi to idan muka gama in Allah so tunda mun ce sharhi nake wa'azi ake za a ɗauko littafin adda'u wa dawa'u din in Allah ya so za a zo shi ma za a karanta shi za mu ji abin da malam ya ce قال أبو عبيدة مالا أبو عبيدة شين مشهور آل حسن إن يتي والشرك الأصغر بجميع صوره من الكبائر yace to ita ma fa shirka da kake jin ake ce mata karama da dukkan surorin ta ko tana daga cikin manyan manyan zunubai ya kamata ka san haka don haka za ka ga a cikin littafin nan akwai babin riya akwai babin sum'a amma riya kaga shirka ce karama to dukkanin su gaba ɗaya suna daga cikin manyan zunubai bina'an alama qarrarna fil muqaddima mun faɗa haka ne saboda ginin abin da muka tabbatar a muqaddiman littafin a muqaddiman littafin ya tabbatar da waɗansu maganganu makamantan haka su ne maganganun da na takaita mana kuma su ne maganganun da kullum muka zo karatun akan shirka nake faɗi cewa ita shirka da ƙaramarta da babbabbin manya ne amma akan ce wance babba ce wance karama ce in an gwada munin ina fata an gane amma inda kowace ce za ta zo ita kadai to babban laifi ce misali da wanda ya sace maka babban riga an fahimta da wanda ya sace maka takalmi duk ya maka ba ma duba idan aka je gidan ɗaurin aure aka sace maka takalmi satar takalmi a nan da kuma satar takalmi a gidanka inda kake da takalma goma wace ta fi ciwo ta gidan ɗaurin aure don nan an muzanta ka amma duk wace ce sata ce satar mai satar takalmi amma wannan a gidanka wannan a gidan ɗaurin aure to me yasa waccan ta fi zafi saboda sai ka kunyata sai ka tozarta sai ka muzanta kafin a kawo maka wani silifa ka sa sannan duk ran da aka tashi tarihin ɗaurin auren nan sai an ce ran da aka sace wa alhaji wani takalmi haka ne ba haka ba amma satan mai ce ce ta takalmi ce sai ka ji ta ce ina ma da a gida aka yi maka fata kake a maka fatar a'a cewa kake in a gida ne ta fi sauki ashe kaga daga nan za ka gane shirka duk shirka ce amma akwai yanayin da in ta zo sai wata tafi wata shi ne bayanin da malam yake cewa wa min ma yanbaghi dhikruhu bi hadha sadad malam yace na daga cikin abubuwan da suka dace a ambace su a wannan wuri inna min al a'mali wal aqwali kufrun mukharrajun amaqaqu mukhrijin min al-milla yace ya kamata ka sani daga cikin maganganu ko daga cikin ayyuka da maganganu to akwai maganar da take ta kafirci ce wadda take kuma mukhrijin min al-milla tana fitar da wanda yake daga cikin addinin musulunci a cikin ayyuka akwai aikin da in ka yi shi zai fitar da kai daga musulunci misali jama'a wannan alkur'ani ne jama'a domin kullum abin yana ɗaurewa mutane kai sai mutane ce yaya yana aikata yana faɗin la ilaha illallah za ka ce mushi mushriki na'am ana so a tabbatar maka daga cikin ayyuka da musulmi zai aikata akwai aikin kafirci wannan alkur'ani yanzu duk abin da ke cikin shi daidai ne baki ɗayan shi Allah ne ya saukar da shi to idan ka ɗauke shi yanzu kai wurgi da shi shi ke nan amma sai ka ce a ni ba ban yi da nufin wulaƙanta shi ba eh wannan za ta wanke ka ba za ta wanke ka ba amma da zai yi kana wurgawa ma ko kana yayyaga shi amma kana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah za ta tsare ka daga zama kafiri ba za ta tsare ka ba sai da haka mutane su kwantar da hankalinsu ka daina aikata kafirci kana samun wasu lauyoyi da wasu solicitor generals da wasu senior advocate of shirka suna suna suna kare ka dan wani malami ya zo yana maka kwaskwari na yana cewa in in ka faɗi la ilaha illallah ba komai a'a ka tsaya kar ka yaudaru dan the deceived it is devil's deception ruɗi ne na shaitan ka ɗauki alƙur'ani kana yaga shi kana wulaƙantarwa kana watsa shi amma kana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah za ta kare ka za ta kare ka ba sai da kai a hankali kai a hankali don sai a yaudar mutane a ce a kana faɗin la ilaha illallah za a kafirta ka ya kamata mutane su shiga taitayinsu daga cikin ayyuka akwai ayyukan kafirci haka daga cikin maganganu akwai maganganun kafirci ka zagi Allah amma kana zagin Allah jumla ta ɗaya jumla ta biyu kana la ilaha illallah jumla ta uku kana zagin annabi jumla ta hudu kana muhammadu rasulullahi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi za ta wanke ka daga zama kafiri bayan ka zagi Allah ka zagi annabi saboda haka ku daina rudar mutane kuna cewa wai matuƙar mutum ya faɗi la ilaha illallah a'a idan ya aikata ko ya faɗi maganar da ta rigiza ta la ilaha illallah shi ta lalace ba ta da ma'ana shi ne ya ce la ilaha illallah a jumla ta biyu kuma sai tsira wa Allah zagi sai kuma ya ce muhammadin rasulullah a jumla ta hudu kuma sai tsira wa annabi zagi ya ce a aikin da ya faɗi la ilaha illallah san makal a ina don haka malam yake cewa wa mimma yanbaghi dhikruhu bi hadha sabab inna min al a'mal wal aqwal kufrun mukhrij min al milla yace yana daga abin da ya kamata a faɗi a wannan wurin daga cikin maganganu da ayyuka akwai kafirci kafircin da ke fitar da mutum daga addinin musulunci wa anna tahrira a'la rutabil kaba'ir min adna rutabil kufri asirin jiddan malam mashhur ya ce kuma tantance mafi ɗaukaka mafi girma daga matsayi na manya-manyan zunubai daga mafi ƙanƙanta daga kafirci mafi ƙasa ya ce yana da wahala wato abin da ake so a nuna maka mafi girman kaba'ir shine ne shirka to iya bambance shi daga mafi ƙanƙantar martaba ta kafirci yana da wahala wato abin da yake faɗi ita ce magana da na faɗa karka yaudari cewa ai abin da na aikata ai ba kafirci ba ne don wani ya ruɗe ka tantancewar yana da wahala to menene yafi zaman lafiya ka kauce wa duk abin da aka ce laifi ne wanda zai kai ga kafirci karka yaudari wani ya ce maka ai tun da ka faɗi la ilaha illallah ba komai ka kauce kawai ko kun fahimta jama'a yawwa a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa bal tariq al muhassin li zalika an yuksira min izz fatawa al muqtada bihi min al ulama fi zalika yace abin da yake daidai hanyar da za ka bi wadda za ta kai ka zuwa ga iya tantance tsakanin nau'in shirka mai fitowa da nau'in shirka mara fitowa da nau'in kafirci karami da babba da nau'in shirka karama da babba ka rinka kokarin kiyayewa da haddace fatoyin malamai waɗanda ake koyi da su Allahu akbar a zamanin da suna nan da yawa sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin manya manyan sahabbai irin su Abdullahi ibn Mas'ud waɗannan suna daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka rinka fatawa game da shirka misali ya shige gida wata ran sai ya sami matan shi ta ɗaura wata laya ƴar ƙarama sai ce lafiya ya ce ba ki san cewa an wayi gari shirka ba a da buƙatar a gidana ba gidana an fi ƙarfin ai shirka sai ta ce a'a abin da ya faru kullum na fita da safe in muka haɗu da wani sai in ji ido na na zubar ruwa amma da na ɗaura layan nan to sai in ji lafiya kalau sahabiya ce matar sahabi amma kaga shirka ta shigo cikin gidan mijinta babban malami ne cikin alarammomi mijinta babban malami ne cikin malaman hadisi mijinta babban malami ne cikin malaman aƙida amma ya same ta da wata yar guntuwar laya ta ɗaura a wuya ta ce saboda da ta ɗaura sai ta ji idan ta ya da zubar ruwa da ta cire fa sai ta ji idan na zubar ruwa shi yasa ta ɗaura sai ce an fi ƙarfin shirka a gidana to kaga ire-iren waɗannan malaman suna nan dawa a cikin ainihin sahabbai shine al-imamu allalika iya tattara fatoyinsu da maganganunsu jirge sun fi guda ɗari littafin mujallabi biyar ne ya sa mushi sharhu usuli kitabi ahli sunnati wal jama'a al-imamu abubakar al-lalika'i ya rasu ya kusan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ta gabata al-imamu abubakar al-ajirri ya tattara fatoyin irin waɗannan daga cikinsu irin su abdullahi ɗan umar da makarantarsu shi ma ya rasu fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da so gabata daga baya baya kuma cikin mutu akhiri na malaman da suka zo daga baya baya akwai su al'imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyah al-harrani ibn taymiyyah na daga cikin malaman da in kana kokarin karanta maganganun shi za ka yi kan gado za ka iya gane ina shirka take ka kauce mata insha Allah sai almajiran shi su ibn al-qayyim su imamun zahabi su muhammad bin abdulhadi sa'annan sai waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin su al-imam ibn abul izzi al-hanafi mai littafin sharhul aqidatu tahawiyya idan ka ƙara tahowa ka ƙara tahowa ka ƙara tahowa sai ka zo ka samu irin waɗannan manya-manyan malamai irin su al-allamatul maqrizi in ka ƙara yo ƙasa sai ka samu irin su al-imam shaukani irin su Muhammad bin Abdul Wahab irin su ainihin Ibrahim Tamimi in ka taho ka taho irin su al'allamatu san'ani idan ka ƙara yo ƙasa ka ƙara yo ƙasa sai ka zo ka samu fatoyi na irin su malamai su bi Hassan Khan su Shehu Usmanu dan Fodiyo ka taho har zuwa waɗannan zamanna sai ka zo ka samu manya-manyan fatoyi irin su manya-manyan malamai a Sheikh Ibrahim malamin bin baz ibn ibrahim muhammad bin ibrahim sannan bin baz din da kanshi sannan malam nasiru sa'adi malamin su usaimin sannan usaimin din sannan su malam nasiru din albani sa'annan ka taho ka taho in ka taho kasashe irin namu nan su alqadi abubakar mahmudu bin to waɗannan su ne malaman da ake cewa in kana lazimtar fatoyinsu to daga nan ne za ka iya tantancewa ka gane kaza shirka ne kaza ba shirka ba amma wallahi in ba haka ba daga cikin saɓon Allah kaf babu mai makirci irin shirka sai da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ta fi koyuwa fiye da tururuwa a duhun dare akan bakin dutse bakar tururuwa da daddare akan dutse baki ya za ka ka iya gane ta to shirka ta fi koyuwa a cikin wannan al'ummar tamu sai da haka shirka za ta iya shigo maka a wajen rantsuwa za ta iya shigo maka wurin sakin matarka shirka za ta iya shigo maka wajen sallah za ta iya shigo maka wajen azumi za ta iya shigo maka wajen zakka za ta iya shigo maka wurin hajji za ta iya shigo maka ta ko'ina duk inda ba ka tunani shi yasa bawan Allah annabin Allah Ibrahim yake cewa wa junubni wa baniya amma abudal asna ya Allah arzikin da nake so kai mu da ni da ‘ya'yana ka nisanta mu daga bautar gunki. Shirka, in Allah ya maka arziki, ya zama ba ka shirka, ‘ya'yanka ba ka shirka, zurriyarka ba ka shirka, wallahi Allah ya maka arzikin duniya da lahira gaba ɗaya. Don haka duk annabawa sai da suka roƙi wannan arzikin. Annabi Yaqub, ‘ya'yan shi suwa su Yusuf ya tattara su, ya ce mata abu min ba'adi. in na mutu ne za ku bautawa sai suka ce na abudu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun in ka mutu za mu bautawa Allah wanda iyayenka da kakanninka annabawa ibrahim da isma'il da ishaqa Allah guda ɗaya shi za mu bauta kuma mu musulmi ne dattijo yaqub ya kwanta ya mutu yana murna ba'yan shi sun ba shi garanti ba za su shirka ba daga cikinsu sai Allah ya ɗaukaki daraja ɗaya ya samu mulki ya samu daraja aka ji sunan shi ya yi ilimi shi ne Yusuf da ya zo dab da rasuwa sai yana cewa rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'awil al-ahadith Allah ka bani mulki Allah ka bani ilimin fassarar mafarki fatira samawati wal ardi ya Allah kai ne mahalicin sammai da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah Allah kai kaɗai ne nawa duniya da lahira ba mu ba kowa arzikin da nake so tawaffani muslima ka ɗauke ni ina musulmi wa alfikri bi salihin Allah ka haɗa da mutanen kirki shine arziki mafi girma da Allah zai maka sai da haka jama'a wallahi kowa ya ga cewa wanne tattali zai yi cewa bayan ya kwanta ya rasu zurriyar shi ba ta shirka ba domin idan zurriyar ka ta shirka gaba ɗaya ta ruguje gidan ya karye duk darajar da suke da ita ta lalace laifin da bani isra'ila suka yi wa Allah ke in ba haka ba shi da kanshi yake cewa ku ci da ni'imar da ne muku annabawa cikin ku suke sarakuna cikin ku suke ku kiyaye amma suna yin shirka shi kenan gaba ɗaya an manta da su har duniya ta tashi me yasa sai ya tsine musu albarka yake lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah ya tsine musu albarka a bisa harshen annabawa annabi dawuda ya zo ce Allah ya tsine muku albarka annabi isa ya ce Allah ya tsine muku albarka kafirai daga ciki don haka suka lalace to wannan shirka da ake wa musulmi wa'azi a kai jama'a in ya zambani isra'ila 'ya'yan annabawa ne amma kaji sun koma sun rikice suna shirka balle mu suwaye ubanninmu ubannin namu ma su ba suka yi to abu ne mai sauki a iya komawa don haka sai ana ana faɗakarwa Allah maraukakin sarki ya tsare ni babban malami a sheikh mashhur yake cewa wa yanzuru ma waqa lahu sai mutum ya rinka duban irin halin da ya afka hal huwa min jinsi ma aftau fihi bil kufr duk abin da ka aikata sai ka ga shin yana daga cikin jinsin abubuwan da malamai suka fatawa suka ce kafirci ne aw min jinsi ma aftau bihi bi adamil kufri ko kuma wannan abin yana daga cikin jinsin abin da suka fatawa cewa wannan abin ba kafirci bane fa yalhaquhu ba'du im'anun nazar wa jawdatul fikr bima huwa jinsuhu yace dan haka sai ya tsaya ya kaifin tunani ko zurfin tunani da kyautata bincike ya gano cewa wannan abin da nake aikatawa shi ne fa malamai suka ce shirka to bari in bari wannan abin ba shi daga ciki to shi kenan sai in ci gaba da ni to amma kakan samu kanka a hali na uku za ka samu kanka kana aikata wani abu sai ka ga malaman sun ce shirka ne to ka bari kawai za ka ga kana aikata wani abin sai ga malaman sun ce ba shirka bane kuma ba haram bane sai ka ci gaba da yi amma akwai abin da zai ruɗa ka wannan abin shirka ne ko ba shirka bane to ya za ka yi sai ce fa in ashkala alaihi al-amr idan al'amari ya rikice mishi aw waqa'at ash-shubha bayna aslayn mukhtalifayn ko kuma ruɗani ya faru a tsakanin ƙa'idojin guda biyu masu saɓani da juna nan in ya duba zai ga abin kamar shirka ne nan kuma in ya duba zai ga kamar tauhidi ne aw lam takun lahu ahliyatun nazar fi zalika liqusurihi ko kuma ma ya zama ba shi da ilimi zai da cancantar da zai iya nazari ya iya gane shirka ne ba shirka ba wajaba tawaqquf alaihi to sai ya tsaya ya bar wannan abu wala yufti bi shay'in kada ya sake fatawa da komai cikin wannan sai malam yace fa hadha huwa babu li hadha al wannan ita ce ka'idar da ake kiyaye wannan babi idan ka ji malamai sun ce kaza da kake shirka ne bari idan ka ji sun ce ba shirka ba ne tauhidi ne yi sai ka yi idan ka ji kaza da kake yi in ka kaɗa nan sai ka ga ya yi daidai da abin da suka ce shirka amma in ka kaɗa nan sai kuma ka ga kamar bai daidai ba to abin da yake daidai shine ka bar wannan abin kawai shine zaman lafiya kar ka sake wani maka kwaskwari ma abin ya ce yi a'a wallahi tallahi ba a wasa da shirka tana da haɗari kamar mutum ne ya ɗibo garwashin wuta yana balbali da wuta sai zai wuce waɗanda suke sai da ainihin kalanzir aka ce mishi ba komai ai kalanzir ne sai wuce waɗanda ke sai da man gyaɗa sai aka ce ba komai to amma sai zo nan ga mai fetur dama nan ga mai gas sai ne ce mishi a'a ya ba ka wuce can baya ba komai ba wuce ya tsaya gani ɗaya ne yawwa ya kamata mutane su rinka lura Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai malam ya ce amma ibaratun mani'a jami'a li hadha ma'ana fa hiya min al-muta'azzirat inda man arafa gharara hadha al-mawdu malam ya ce dan ita ce wadda ta tattaro komai ya ce to wannan fa yana daga cikin abubuwa masu wahala a wannan wurin wato babu wata kalma da za a ce maka kaga da kaga kaza to shirka ne bari a komai in ka samu kanka a ciki sai ka tsaya ka auna an gane qalahul qarrafi babban malami al-allamatul qarrafi shi ya faɗi fil furuq a cikin littafin shi mai suna al-furuq kun san malaman usulul fiqh da suka koma suna rubuce-rubuce sai kuma suka zo suna rubuce-rubuce a wani salo shine alfuruk alfuruk din nan wani ilimi ne a cikin ilimin usul fiqi waɗanda kake iya bambance kaza kaza ne kaza kuma ba kaza bane kamar me kamar wani ɓangaren kuma na ilimin usulul fiqi shine me al'amuran da zaka ga sun yi kama da juna wajen halacci ko haramci can kuma alfuruk abubuwan da za su zama suna da bambanci da juna waɗannan abubuwan malamai sun shimfiɗa su ne a matsayin ƙa'idoji da za ka yi amfani da su a wajen tantance abin da yake shirka daga abin da yake tauhidi da za ka yi amfani da su wajen tantance abin da yake sunna daga abin da yake bid'a rashin waɗannan ilmomin su suka kai a najeriya sai ka ji ana ta hayaniya wannan yace kaza bid'a ne sai wanda aka faɗi bid'a akan shi in ya ji zafi sai ce to ai microphone da kai ma kake amfani da shi bid'a ne ai mota ma da kake hawa bid'a ce sai a ce ba shi da ilimi na usulul fiqi bai san ilmul furuq ba bai san al ashbah wan nazair ba ai abin da ka zo da shi a cikin addini ka ce yin shi addini ne shi ake kira bid'a amma abin da ka zo da shi kai da kanka ka san ba addini ba ne ba wanda yake hawa mota ice ai hawa motar nan sunna ce wanda zai hau kawai zai hau ne a matsayin yadda yake hawa jaki ko doki ko alfadari ba wanda ke amfani da microphone a matsayin yana ganin microphone din nan sunna ce mustahabbiya ko sunna mu'akkada ko sunna wajiba saboda haka kayan aiki ne kawai dan haka bid'a da sunna ba ta shiga cikin waɗannan amma abu ne ka zo da shi sai ka ce wanda ya kaza yana da ladan annabawa ɗari ya ce ina dalili kun fahimta in ka iya kawo dalilin da zai kare kama dalla dalili kuma shine kitabullahi wa sunnati rasulillah in ka gaba kawowa sai a ce da'ana min haba rabu da wannan maganar ba daidai ba ce to in ka ci gaba sai a ce ta zama bid'a saboda a cikin addini ka kakacin an yi kaza ana da ladan annabawa ɗari saboda haka ya kamata mutane su rinka bambancewa amma rashin wannan ilimin yasa kenan sai aka shiga cikin hayaniya Karrafi ya faɗi wannan magana a mujalladi na hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar ɗaba'a ta ainihin wato darussalam kala abu ubaida abu ubaida shine malam mashhur ya ce alkhilafu fi takyifi ba'd suwar المشكلة من الأقوال والأفعال التي لا تباد الإيمان من كل وجه بعد إحكام الأصول يقال فيه عدل أو ظلم ولا يقال كفر أو ضلال أو إرجاء فتنبه ولا تكن من الغافلين wannan kuma wata ƙa'ida ce ceto saɓani dangane da suranta yadda al'amura suke na maganganu da ayyuka waɗanda ba karo suke da imani ba ta kowace hanya daga cikin hanyoyin da ake hukunta su na ƙa'idar ilimin usul to anan sai dai a ce adalci da zalunci amma ba a cewa kafirci da bata misali idan yanzu mutum ya sata daga kuɗin gwamnati to yanzu ba za a ce kafirci ba ba za a ce bata ba sai dai a ce mai adal zalunci idan mutum ya kaso daidai ya adalci a mulki shi kuma nan ba za a ce ainihin wato sunna ko mustahabi ba sai a ce adalci ma'ana ana son ka iya gane ina ake amfani da kalma adalci da zalunci ina ake amfani da kalma kafirci da bata ko kun gane jama'a kafirci da bata da bid'a ana amfani da su ne a ɓangaren abin da mutum ya yi na ibada wanda ya kauce adalci da tauhidi shi kuma ana amfani da su ne a ɓangaren abin da mutum ya na daidai to amma abin da malam yake so ya ce maka anan in ya shafi ɓangaren imani to sai a ce shirka ko tauhidi in ya shafi ɓangaren da ba na tauhidi ko imani ba shi kuma sai a ce zalunci ko kuma adalci ko an gane jama'a wato malam yana son ya gyara ne dangane da wasu suna sakin kalmar kafirci a inda ba kafirci ya kamata a ce ba sai a ce wane ya yi mulki ya yi zalunci wane a cikin kaza da ike na addini akwai bata me yasa saboda ya shafi addini in ya shafi rayuwa sai a ce zalunci ko adalci au irja ko kuma irja'i ba za a ce irja'i ba in abin ya zama ainihin bai shafi imani ba yace fatanabba ka faɗaka wala takun minal ghafilin kakka zama daga cikin gafalallu wato wasu al'amura ne suka taso a wannan zamanin jama'a daga shekara goma sha biyar zuwa yanzu irin al'amuran da suka zo suka same mu a ƙasar nan suka kai ga hayaniyar kafirtawa a inda ba a kafirtawa bid'antawa a inda ba bid'antawa za a yi ba batarwa a inda ba kalmar bata za a yi amfani ba shine malam yake ishara zuwa ga waɗannan kalmomi magana ce wadda take mai tsawo sai in munasaba ta karatun tauhidi ta kama insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kamar yadda na alƙawaranta insha Allah za mu buɗe littafin zabi ma'ad fi hadi khairul ibad a cikin mujalladin shi na hudu wanda aka fi sani da at-tibbun nabawi wallafar babban malami al-hafiz abu abdullah muhammad ibn qayyim al-jawziya dangane da irin bayanan da muka yi cewa shirka tana shiga inda duk baka tunani duk wanda yake da littafin at-tibbun nabawi sai ya buɗo faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ilajil qabl allazi fi ra'si wa izalatihi fasli ne dangane da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da yin maganin kwarkwata kwarkwata wadda take fitowa a ka ya ake maganinta ya ake gusar da ita kun ga wannan menene likitanci ne ko amma za ka ji a wannan munasabar malam zai buge da wa'azi akan shirka cewa garin aski shirka tana shigowa don ka tabbatar da magana da muka faɗi da cewa shirka tana iya bullo maka ta ko'ina fi sahihaini an ka'ab ibn ujra qala kana bi adha min ra'si hadisi ya zo cikin bukhari da muslim daga ainihin sahabi ka'ab dan ujra ice na kasance ina fama da wani ciwo a kaina humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka ɗauke ni aka kai ni wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin aikin hajji ne kamar yadda zamu zo mu ji wal qamlu yatanasaru ala wajhi saboda yadda ciwon ya kai ciwo kwarkwata ta cika kaina har an kai ni gaban annabi ga kwarkwata na zubowa fuskata kwarkwata tana ta zuba ta fuskata faƙala sai annabi ya ce ma kuntu aral jahada qad balaga bika ma ara ai ni ban tsammaci cewa wahalar cutar ta kai yadda nake gani ba da na ji labarin baka da lafiya na ɗauka abu mai sauƙi ne har ya kai kwarkwata ta cika kanka tana zuba a fuska wa fi riwaya fa amarahu an yahliqa ra'sahu sai annabi ya ce to je aske kanshi wa an yut'ima farqan baina sitta ya kuma a farqan baina sitta sannan ya je ya samu kwando guda na dabino ya raba wa mutane shida ya ciyar da su sadaka au yahudi ya shatan ko ya bada akuya ko rago au ya suma salasata ayyamin ko ya azumin kwana uku haka ake yi idan kana cikin harama aikin hajji idan larura ta kama ka a ka wadda sai ta kai ga za a aske gashi a kanka idan larura ta kama ka wadda sai an kai ga yanka wata fatar jikinka gashi kuma kana cikin harama aikin hajji ba makawa sai an yi to shi kenan sai a je a yi din idan aka yi sai ka samu ainihin dabino sai ka ciyar da mutane guda shida a wadace ko kuma abinci na mutum shida a wadace in ba haka ba ka samu rago ka yi sadaka fidiya kenan in ba haka ba ka ciyar ka yi azumin kwanaki uku a jere to ita ce kafara wannan hadisi kamar yadda kuka ji bukhari da muslim suka ruwaito shi to ibnul qayyim da yake ainihin farfesa ne a cikin harkar pharmacy a cikin harkar magani kuma consultant ne a cikin harkar ilimin likitanci sai ya ce walƙamlu ita kwarkwata ya tawalladu fin ra'asi wal badan min shay'aini abubuwa biyu ke kawo kwarkwata a kai da jiki kharijun anil badan abu na farko da ke sabbaba ta a wajen jiki yake wa dakhilun fihi abu na biyu kuma yana cikin jiki ne sabubbanta ɗaya na waje ɗaya na ciki falharij sababi da ke sabbaba kwarkwata daga waje alwasakh dauɗa waddanas da ƙazanta almutarakam wadda ya tattaru fi sathil jasad a ainihin wato saman jiki wato a saman fata ko a kai idan dauɗa da annakiya da ƙazanta ta taru ta taru ta taru a bayan fata ko a ka shikenan sai kwarkwata ta biyo baya ka ji dalili na farko wasani na biyu dalili na biyu da ke sababar da kwarkwata daga cikin jiki min khalqin rabi'in afana tadaffu'uhu at-tabi'a bainal jildi wal laham a cikin jiki in aka samu wani cuɗaɗɗen abu wanda ya taru kuma ɗabi'a ta kasa tunkuɗo shi waje tsakanin fata da nama fatata affanun rutuba to wannan abu wanda ya tattaru a cikin jiki kuma ɗabi'a ta kasa turo shi ya kasa fitowa ta kashi ya kasa fitowa ta fitsari ya je dankare a wani abu to shikenan sai a samu ainihin wato ɗabi'a addamawiyya ɗabi'ar jini fil jasad a cikin jiki ba'da khurujihi min al masam idan ya fara bubbugowa ta mahudar gashi wanda ba nan ya kamata ya fito ba ya kamata kazanta ce ta taru a ciki ko a wani bangare na jiki sai ta biyo kashi ko fitsari to sai ya zama babu yadda za ta yi ta biyo sai ya zama a wani bangare ne na jiki to in ta taru kuma jini na zuwa yana haɗuwa da ita to sai riɓewa sai ta faru a wurin to sai jiki ya ƙoƙarin fara burtsuno da wannan abu shine sai kaga ya zama kumburi ko kaga ya zama ƙurji ko maruru to sakamakon haka sai wannan abu ya fara fitowa ta ainihin wato kafafan gashi fa yakunu minhu alqamlu shine sai kaga kwarkwata tana bullowa daga fatar jikin mutum to a ƙasa din kaji abin da aka samu ina yan boko 600 years ago shekara 600 da rubuta wannan littafin dan mai malaman musulunci za su zauna su zama gidadawa ba ku san biology ba ba ku san chemistry ba ba ku san physics ba har wani dan ya je yayi digiri ya rinka kallon ku gidadawa while it is there in islam waɗannan ilmomin suna nan a musulunci suna nan a qur'ani suna nan a hadisi shekara ɗari shida gashi a lokacin da ya rubuta wannan bature yawo yake tsakanin kargo da sabara a kan dutse bature bai san abcd ba a lokacin domin har yanzu bature bai kai shekara ɗari biyar da wayewar kai ba kun fahimci wannan da kyau jama'a a daidai lokacin da turawa a cikin technology suke kira stone age shekarun da dutse su suke amfani da shi tuni malaman musulunci suna kera na'urori na injina suna amfani da su a gabas da yamma a ƙasashen iraki da basra da sham da ƙasashen andalus ita ce islamic spain kenan a lokacin bature ba shi da dabara in matsala ta faru sai dai a feƙe dutse a yi amfani da shi musulmi sun wuce wannan shekara dubu ɗaya da ɗari kaza da ta gabata a lokacin bature bai san an wuce wannan ba amma me ya faru fakhalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat daga wulakanta sallah idan kuka wulakanta sallah komai sai kun wulakanta ka dubi musulmi da kyau ka gani sallah tana da muhimmanci a wurin musulmi idan aka wulakanta sallah komai ma sai an wulakanta shi shine sirrin ayar فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سيتي إلا من تاب annabawa da malamai da bayan Allah da suka biyo baya su ne suka yi ta tsayawa suna kirkiro waɗannan ilmomin wannan littafin jama'a ni na karance shi a hannun malami na bafulatani ne mutumin kasar gombe amma mazaunin madina malam umarul fallata mutumin garin na faɗa littafi ne mu'akkad wato littafi ne wanda zake zaka iya cewa yana da ɗan wahala da kan baka koye shi ba ka iya shi ba sai sa duk hayaniya da zaka ji su ne da wahala ka ji wani ya ce a duba tsibbin nabawi saboda littafi ne wanda yake da scientific jargons yana da kalmomi na malaman kimiyya na musulunci an kuma rubuta shi tun kafin bature ya san kimiyya da fasaha shi yasa na sanya karatun littafi ina tsammani yanzu an yi kasar na goma sha kaza wanda ina sharhin littafin ne kaf don kasancewa ba wani abu wanda babu shi a musulunci waɗannan su ibn al-qayyim har sajiri suke har yanka cikin mutum suke su ciro cuta su cire ta da izinin Allah su mayar su dinke a lokacin ba a san wani bature ba in sun ji labarin bature ma dariya suke suna ganin wasu kaskantattun mutane ne da sun ji motsin karfe sai su gudu ma muka zo muka kwanta har bature ya zama wani abu wanda wai yanzu yau shine abun kwaikwayo lalata ce ta same mu mutanen da suke da wahayi ingantacce daga saman bakwai wahayin da yake duk duniya an haɗu akan a gurɓata shi an kasa jama'a ko kun fahimta wani bature dalilin da ya sa musulunta ke yau shekara biyu ya je wurin asaf mai saba'u na haditha ya ce su ya ce shekarar shi tamanin da biyu lokacin da ya je shekarar shi tamanin 2009 yanzu shekarar shi tamanin da biyu ya ce su orientalist ne yahudawa ne da aka koya musu fada da ƙur'ani tun suna yara ake koya musu yadda za su rikita ƙur'ani ya ce gashi bayan shekara tamanin ya ce sun kasa ya ce ya tabbatar littafin allah ne ya ce domin sakaci da wawanci da dolanta irin yadda ya ga musulmi ya ce ya tabbatar ba da hikimarsu ba ne kawai allah ne ya tsara abin shi dalilin da ya sa musulunta kenan a lokacin ne sai assaf yake gaya mana ya ce misalin da zaka gane irin haka ya ce a bana yana nufin 2009 kenan ya ce muna kewaye ka'aba ya ce wani ya zo aikin hajji da matar shi ta riƙe cuna rigar shi tana bin shi yana addu'a yana cewa allahumma tana allahumma zawwijini zawwijini min hurul ini ita ma tana faɗi Allah ka ɗaura min aure da matan aljanna ita ma tana cewa Allah ka ɗaura min aure da matan aljanna saboda tsabar jahilci sai ce to waɗannan waɗannan ba su suka tsare littafin ba yace don in su suka tsare wallahi yace tun muna yara muke makirci yace su ba su ma san muna yi ba yace Allah ne kawai ya tsara abu na biyu shi kuma wannan ya taho da wani shi ma ya musulunta shi kuma me yasa ya musulunta tasha ya kama ta Ka'aba kawai sai ga an daidaita sahu kawai liman ya zo ya ce sahu sahu ya ce sai ga kowa ya gyaru ya ce wallahi a ingila ya kai wannan taron sai an hada da kulki da bindiga shi kawai abin da ya sa musulunta kenan ya ce wallahi wannan ne addini ya ce mutum ɗaya ya juya ya ce sau sau kawai shi kenan sai ai layi ya ce wallahi an ingila ne da kulki da bindiga za a sa ta dukan mutane ko ba za su bi layin ba shi dalilin da ya shiga addinin kenan har ka je aikin hajji ka dawo kuma ba za ka ga mai bindiga ko kulki a ka'aba ba san ba a rikewa to saboda haka jama'an musulmi ilimi namu ne mu musulmi ilimi namu ne mu musulmi Professor Morris Bakail baturen Faransa ne da yana karantawa ne daga fassara turanci na ƙur'ani yana comparative studies ya karanta bible ya karanta ƙur'ani da turanci sai ce bari ya tafi ya ji larabcin nan don ya zama yana karanta ƙur'anin ne daga asali ya je zauna shekara biyar a jidda ya koyi larabci ya zama yana karanta ƙur'ani da kanshi don ya fahimta sakamakon haka ya zo fara rubuce-rubucen littattafai the quran the bible and the holy menene kaza kaza da science ma'ana yanzu wannan littafin da muke karantawa idan da baka san sirrin kwarkwata ba eh yanzu ka ji yadda kwarkwata take faruwa in daga waje ne ka ji abin da ke sababar da ita in daga ciki kaga tana tutsutsowa tana fitowa ka ji abin da ke kawo ta an fahimta jama'a don haka sai yake cewa وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام mafi yawancin abin da ke jawo ƙwarƙwata irin wannan wadda take fitowa daga cikin jiki ba ta waje ba ya ce ƙwarƙwata tana faruwa ne bayan ainihin wato wata illa da ta faru ko kuma wata cuta wuri ya kumbura ko wata bugewa ko makamantan haka wa bi sababil ausakh haka kuma saboda sabubba na dauɗa wannan kuma shine zaka gani galibi a kawunan mata da yara duk wadda kaga tana da kwarkwata a ka to daga cikin sababin akwai dauda yace wa inna ma kana fi ru'usi sibyan akthar li kasrati rutubatihim wa ta'atihim al asbab allati tuwallidu al qam me yasa to aka fi samun kwarkwata a kawunan yara kanana yace saboda cuɗaninsu da dauda da abubuwan kazanta ولذلك حلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤوس بني جعفر أجمع لمن حديث yace saboda haka manzon Allah ya aske kawunan 'ya'yan Ja'far Ja'far ibn Abi Talib aka tura shi ya shugabanci yaƙi a ƙasar Italy sai aka kashe shi sai annabi ya zo ta'aziyya gidan sai ya ga yaran kansu da su ma muzu muzu sai ya ce duk a aske su kaji sirrin lokaci zuwa lokaci sai ka sa a rinka aske kawunan 'ya'yanka shikenan sai ka ga kan ya zauna lafiya lau ina fata an gane wa min akbar ilajihi to yanzu ka ji sabubban da ke jawo kwarkwata ko to wace hanya ake bi ake maganinta sai ce na daga cikin hanya mafi girma da ake maganin kwarkwata halqur ra'asi aske kai litanfatiha masamul abkhira domin ainihin dumi da tururi da ke cikin kai ya rinka samu yana fita ta kafafen gashi fata ta sa'adul abkhira ar-radi'a dan haka ɗumi da tururi wanda ya riga ya gurɓace da ke cikin kai sai ya rinka ainihin samun fita fata ba'afu maddatul khalq sai ya zama ƙazantar da za ta haifar da kwarkwata a cikin kai sai ta zama ta yi rauni wa yanbaghi an yutla ar-ra'su ba'da zalika bil adwiyati allati taqtulu qabl ya ce kuma bayan an aske kan ya kamata a shafe kan da maganin da ke kashe kwarkwata a musulunci na daga cikin magungunan akwai za'afaran za'afaran ɗin ka je ka same shi yanzu akwai kamfanoni a saudiya suna yin shi su mai da shi gari tulus sai ka je ka siye shi baya wuce naira ɗari biyar zuwa dubu ɗaya sai a shekara ana shafawa kan 'ya'yanka sai a je a aske musu kai talkwabo da bahaushe ke cewa sai a ba a barbaɗe shi shikenan sai ka ga kan yaro ya zama sumun ba saiko ba kora ba ainihin duk wani abu da zaka ga yana lalata kawunan yara sai ce wa tamna utawalluduhu shikenan yin hakan din sai ya hana samuwar kwarkwata to da malamin ya gama bayani dangane da dalilin da zai sa a aske kai saboda dalilin yana taimakawa kwarkwata ta rugu ko sai ya ce wa halqur ra'asi salasatu anwa'in shi aske kai nau'i uku ne jama'a kun ji wannan malaman ahalin sunna kenan su ba hayaniya suke ba karatu ake yanzu karatu ake akan aski fa karatu ake akan aski ma'ana yanzu an shiga zabirar sarkin wanzamai ne kuma malami ne ke jawabi a nan ya ce aske kai nau'i uku ne ahaduha ɗaya daga ciki naskun wa kurba ibada da neman kusanci ga Allah shine lokacin hajji ko umra aske kai a lokacin hajji ko umra ibada ne kuma neman kusanci ga Allah ne wasani aske kai na biyu bid'atun wa shirkun akwai askin da yake bid'a ce kuma shirka ce wasalis na uku hajatun wa dawa'un akwai aske kan da yake bukata ce take kawowa da kuma magani فالأول نفرق زي فار شرحي دي باين ديا الحلق في أحد النسكين ين أسكي أتين إبادو جيبيو حجك أمرا الحج أو الأمرة والثاني أسكي نبي وند أكتي بدعة دا شركة حلق الرأس لغير الله سبحانه أسكي كي قوان وند با الله با كما يحلقها المريدون لشيوخهم kamar yadda muridai suke aske kawuna lishiyukhihim ga shehunnansu sai ka samu kan muridi kullum yana hannun dan wanzan ana aske shi taɗai taɗai saboda me saboda sai ce wai dan me kan shehi da gashi shi kuma kan shi da gashi saboda haka sai zama yana aske kan ne don girmama shehi da neman kusanci gare shi fa yaqulu ahaduhum sai ka ji ɗayansu na cewa ana halaktu ra'asi li fulan ni na aske kaina ne saboda girmamawa ne wa anta halaktahu li fulani kai kuwa saboda shehiwa ne wa hadha bi manzilati an yaqula sajadtu li fulan yace wannan fa a musulunci duk matsayin su ɗaya da yace yayi wa wani sujuda sai ce fa inna halqar ra'si khudu'un domin aske kai to kankan da kai ne ibada ne tawali'u ne wa ubudiyya kuma ibada ce wa zillun kuma kaskantar da kai ne ولهذا كان من تمام الحج dan haka ya zama daga cikin cika hajji sai ka kaskantar da kanka ga Allah ta kowane hali ko sarki ne kai sai ka yi jifa a lokacin aikin hajji dan a nuna maka baka isa ba ko sarki ne kai sai ka cire tik ya zama daga kai sai wannan ainihin harami ka sa kowa daidai da kowa ko sarki ne kai sai kayi sassarfa akwai inda sai kayi kamar kana gudu duk wannan dan a nuna maka mai kaskanci to kowaye kai sai ka aske kanka dan a nuna maka cewa baka isa ba hatta innahu inda shafi'i rukunin min arkanihi la yatimmu illa bihi imamu shafi'i ma cewa yake duk wanda ya hajji ko umra bai aske kan shi ba to aikin hajjin shi ko umarar shi ba su cika ba kamar wanda ya sallah bai karanta fatiha ba me kake tunanin sallar shi fa innahu wad'un nawasi baina yaday rabbiha khudu'an li'azamati yace saboda shi aski durkusar da ainihin kai ne ga ubangiji domin kaskantuwa zuwa ga girman shi wa tazallulan li'izzatihi da kuma mai da kai ba komai ba saboda izza Allah wa huwa min ablaghi anwa'il ibada ubudiyya saboda haka aski yana daga cikin nau'ukan ibada mafi kaiwa matuƙa ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وإتقه halaqu ra'asahu wa atlaquhu larabawa don haka cikin al'adunsu da suka san cewa aske kai kaskanci ne in suka so su wulakanta mutumin da suka kama shi su sake shi an je an yaƙi sun kama da wane da wane suna son su sake su amma suna son su sake su cikin wulakanci sai su aske musu kan sannan sai su sake su shine an yi mai wulakanci na ƙarshe kenan faja'a shuyukhu balala faja'a shuyukhu balal sai shehunnan bata suka zo wal muzahimuna lirrububiyya da waɗanda suke wawasan allantaka ta Allah suke so su kwace mukamin Allah allazina asasu mashikhatihim waɗanda su asalin shehuntakarsu ta kafi ne ala shirki wal bid'a akan shirka da bid'a wannan littafin ba a makafa aka rubuto shi ba ba wahabiyawa ne ba ma kafin ma a san muhammad bin abdul wahab zai zo duniya da shekara 400 wannan littafin yana nan a ƙasar sham aka rubuto shi a dimashkus sham ƙasar damascus ƙasar syria gashi yake cewa shehunnan bata waɗanda ke rububin mukamin Allah suke marmaza su wawashe darajojin Allah waɗanda asalin shehuntakarsu ta gini ne ainihin akan shirka da bid'a fa'aradu min muridihim an ya ta'abbadu lahu sai suke neman waɗannan almajirai nasu su koma suna bauta musu fa zayyanu lahum halqa ru'usihim lahum sai suka kawata musu su rinka aske kawunan su gare su kama zayyanu lahum sujuda lahum kamar yadda suka kawata musu yin sujuda gare su waɗannan abubuwan duk sun bayyana yanzu ba ba irin da bane da sai an sha wahalar ta dogon sharhi muridai ne gashi nan yanzu suna sujuda ga shehunan su irin sujudar da musulmi yake wa rabbul alamin hadha aslu shirk wa asasul kufri wa ainuhu wa sammuhu bi ghairi ismihi amma sai su kira wannan ba da sunanta ba ba za su ce sujuda ba sai su ce girmama manya ne daraja manya ne wa qalu sai su ce huwa wad'u ar-ra's bayna yaday shaykh aje kai ne gaban malam dan neman albarka wal amrun lahi ibn al-qayyim yace na rantse da Allah inna sujuda lillah yo ai ita ma sujuda ga Allah huwa wad'u ar-ra's bayna yadayhi subhanahu shi ma Allah aje goshi ne gaban shi shine sujuda wa zayyanu lahum an yanzuru lahum haka kuma sai suka kawata musu su rinka musu bakance sai ga mutum ya ce in na samu kaza zan je in yi ibada kaza a gaban shehi wa yatubu lahum su rinka tuba a wurin su madadin su tuba a wurin Allah sai mutum ya ce yana neman shehi ya karbi tuban shi wannan kuma addinin christianity ne kiristoci shine za ka je ka yi laifi sai ka taho coci sai ka zo a yayyafa maka ruwa shikenan sai a ce forgiving god forgiving god Allah ya yafe maka wai su ne wakilan Allah men that speak in the name of God haka suke kiran kansu wa ya halifu bi asma'ihim sai ka ji mutum yana rantsuwa da sunan shehunan shi وهذا هو اتخاذهم اربابا والهه من دون الله yace yo ai wannan shine daukan su ubangizai kuma alloli a rabu da Allah qala ta'ala Allah yace ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba bai kamata ga dan adam Allah ya bashi ilimin littafi wal hikma wal hukuma Allah ya bashi hukunci da dokoki wan nubuwa da matsayi na annabta thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah ya dawo ya ce mutane ku bauta mini ku rabu da Allah ba ko annabawa ba cewa suke a bauta musu ba bai kamata ba balle wali ya zo ya ce a dawo ana bauta mishi walakin annabawa da mutane na gari abin da suke cewa kunu rabbaniyina ku zama mabiya Allah ubangiji bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda littafin da kuke koyo na Allah wa bima kuntum tadrusuna da kuma karatun da kuke kun ji abin da malaman Allah ke cewa bayan Allah kenan malami ya koya maka karatu sai ce to je ka ka bauta Allah da karatunka amma ba yanzan yana da ilimi sai ya rinka karkato ibadar da zai umarce ka da ita ta dawo kuma kan shi ba to gaba ɗaya me aka bar wa Allah kenan sai yake cewa wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba bai kamata malamai da annabawa don suna da ilimi da annabta su rinka umarnin bayan Allah su koma suna bauta wa mala'iku da annabawa ba su rabu da Allah a yi amurkun bil kufri ba da iz antum muslimuna shin sa umarce ku da kafirci bayan ku musulmi ne tabbas wannan aya abin da take faɗi kenan duk wanda ya bauta wa annabi ko mala'ika duk wanda ya bauta wa wani mutum ko wane ne ya rabu da Allah shi kenan ya zama kafiri bayan da shi musulmi ne ashe ayat ta yi furuci da musuluncin shi sannan ta yi furuci da cewa ya kafirci yo ashe kenan kafiri musulmi na iya wayar gari ya zama me ya zama kafiri saboda ya aikin kafirci to aikin kafirci da ake ishara a nan shine ne bautar wani wanda ba Allah ba da zarar ka rantse da sunan wani shehi ka rabu da Allah shikenan kafirci ya tabbata balle ka kai ga sujuda gare shi malam ya ce wa ashrafu ubudi wa ashraful ubudiyya ubudiyatu sala mafi girman bauta ita ce bautawa Allah ta hanyar sallah wa qad taqasama hashiyukh amma sai malamai suka kasabta wa kansu ita malaman da yake nufi nan shehunnai batattu mafi girman ibada ita ce sallah madadin su bari a wa Allah ita kaɗai shi bai da abokin tarayya sai suka kasabta a tsakaninsu wal mutashabbihuna bil ulama da waɗanda suke wake-waken malamai eh wake-waken malamai ake ce musu wato waɗanda suke shiga shiga irin ta malamai yau kaga mutum ya sa malin malin guda hudu ya kawo alkyabba ya sa ya kawo bandir uku ya ɗaura a kan shi ya kawo wani majanyi ya ɗaura kwankwaso ya kawo wani mutum a ƙasa ya lulluɓa haba kama za ka tashi sama suturan mutum arba'in kai kaɗai ha'ula ihumul mutashabbihuna bil ulama waɗannan su ne waɗanda suke shiga irin ta malamai don a ce su malamai ne wal jababira da masu kama karya kaga waɗannan guda uku to sai suka ɗauki sallah sai suka kasabta ta فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها shehunnai sai suka ɗauki abin da ya fi kowanne girma cikin sallah suka ce a rinka musu wa huwa sujud shine sujuda shehunnai inda suka ɗauka kenan wa akhadha al-mutashabbihuna bil ulama minha ruku su kuma waɗanda ke rumtan malanta sai ake musu ruku'i fa idza laqiya ba'dhum ba'dhan raka'a lahu kama yarka'u al-musalli li rabbih sawa' ka duba da kyau ka gani nan ana maganan malamai malamai malamai da ɗaliban ilimi ana gaisa sai ga ana alghatu al akramakallah akramakallah hadha huwa ruku'u bi aini ba wai gadan baya ba jama'a wuyanka in ya lankwasu a wajen ainihin gaisuwa shirka ta zo a tsaye ake gaida kowaye duk duniyan nan har lahira ba a risinawa ko kaɗan ba kana ɗan yin haka lamari ya lalace ba a rusunawa balle a durƙusa a tsaye ake bai da kowaye a duniyan nan a tsaye sosai kamar gora ba a durƙusawa ba a sunkuya ba a rusuna ba a durƙusar da kai to malamai su ya zama a nemi su haka da an gani sai ga akarawan kalla akarawan kalla akarawan kalla shikenan sun ɗauke ruku'u shehunnai su kuwa faduwa ake rilus ana sujuda a gabansu وأخذ الجبابرة منهم القيام ما سكا ما كريا داغوتو سو كما فا سايوا da babba ya shigo sai a miƙe in ya zauna sai a zauna sallah ce suka yi rabon gado tsakanin su shekara ɗari shida da rubuta littafin gashi fa yaqumu al-ahrar wal abidu ala ru'usihim sai kaga ƴaƴa da bayi suna tsayuwa akan masu mulkin kama karya ubudiyatan lahum domin yin ibada gare su wa hum julusun su ku suna zaune wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an hadhihi al-umur ath-thalatha manzo Allah ya hana waɗannan abubuwan guda uku sujuda ruku'u da tsayuwa ga wani kowane ne ala tafsil ya hana dalla dalla fata'atiha yin waɗannan abubuwa mukhalafatun sarihatun lahu saba wa manzon Allah ne karara fanaha anis sujudi li ghairillah manzon Allah ya hana a yi wa wani wanda ba Allah ba sujuda wa qala yace la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin bi halatta wa kowa yayi wa kowa sujuda ba ina fata an gane a cikin wani lafazi na wannan ainihin hadisin fa cewa la yanbaghi li basharin an yasjuda li bashari bai halatta ga mutum yayi wa mutum sujuda ba walau kana zalika kana nisa'u li azwajihinna da wani zai wa wani sujuda to matar aure ita za ta yi wa mijinta abin da suke ruɗa mutane sai su ce a yo ai sujuda ai sai an aje goshi da hannu da hanci a ƙasa sannan ta zama sujuda wannan tsantsar sujudar Allah ke sujudar sallah ke sujuda tana ɗaukar ma'ana ta rissunar da kai daga tsaye yanzu da Allah maɗaukakin sarki ke cewa bani Isra'ila udkhulul baba sujjada ku shiga ƙofar garin kuna masu sujuda kana nufin ana nufin su shiga suna goga goshin su ne ana nufin su shiga garin ne suna masu rissunar da kai ga Allah domin yin haka din sujuda ce shi yasa yace udkhulul baba sujjadan ku shiga ƙofar garin kuna masu sujuda saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa da zai yi wani wa wani sujuda da matar aure ita ce wa mijinta saboda girman darajar da yake da ita an gane wa an kara ala mu'azin lamma sajada lahu haka kuma manzon Allah yi wa mu'azu fada lokacin da mu'azu ya mishi sujuda wa qala yace ma yace bari ma'azu ya yi tafiya ne ƙasar sham da ya je ya dawo yana shigowa cikin garin madina sai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi sai ya sujuda sai manzo Allah ya daka mishi tsawa sai ya ce yo aini na je na ga gwaraba ne da manyan malamai da sadaukai haka ake musu na ga mu kuma ba mu da kamakka shine ni ma na zo ne maka sai annabi ya faɗi waccan magana cewa da zan ce wani wa wani sujuda da matar aure na ce wa mijinta wannan hadisi ne sahihi al'imamu ahmad da abu dawuda suka ruwaito shi allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam ya ce wa tahrimu hadha min dinihi ma'lumun bid-darura haramta yi wa wani sujuda fa addinin musulunci sanannen abu ne kowa ya san shi ba wani abu ne wanda sai an ja aya ko hadisi ba allah kaɗai ake wa sujuda وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم waɗanda suke halatta a yi sujuda ga wani wanda ba Allah ba wannan su ne wa Allah da manzon shi karan tsaye ne Allah ya ce kada a yi su kuma sun ce a yi wannan da Allah suke wa huwa min ablagi anwa'il ibada saboda ita sujuda ita ce mafi kaiwa matuƙa daga cikin nau'ukan ibada fa'iza jawwaza hadal mushrik hadal nau'a lil bashar idan ya zama wannan mushriki ya halatta a yi irin wannan nau'in ibada ga wani mutum faqad jawwaza ubudiyyata ghayr Allah ya halatta a bauta wani wanda ba Allah ba kenan wa qad sahha annahu qila lahu ya tabbata kuwa aka tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce ar-rajulu yalqa akhahu ayan hanya lahu ya manzan Allah idan musulmi ya haɗu da ɗan uwan shi da musulmi ya rufina mishi qala la annabi ya ce a'a kila sai aka ce a yulzimuhu to ya ainihin rungume shi wa yuqabbiluhu ya rinka tsotsar jikin shi qala la annabi ya ce a'a kila aka ce da shi a yusafihuhu to ya miƙa mai hannu su yi musabaha qala na'am annabi ya ce i kun ji sunna kenan dan haka da babanka da kakanka da sirikinka da limami da dagaci da mai martaba da mai anguwa da his excellency da honorable da distinguished da kowa ko limamin arafa ne ita ce sallah mafi girma hannu ake yi in ba hannu ba an yi bid'a in ka haɗu da babanka ka durƙusa ka wulaƙanta shi in ka haɗu da sirikinka ka durƙusa ka ci mutuncin shi amma daraja ita ce assalamu alaikum ka miƙa mishi hannu ya miƙo maka kar ku manta karatun tauhidi ake ba ragi kowa ya fahimci wannan jama'a gashi hadisin manzon Allah ne al-imamu tirmidhi ya rawaito shi a lamba ta 2883 ibnu majah lamba ta 3702 hadisi ne sahihi aka cewa annabi in ka hadu da dan uwanka musulmi ya zaka yi ka rusuna annabi yace a'a ka rungume shi kai ta tsotsan shi kana kwasan karama yace a'a ka miƙa mai hannu ku gaisa annabi ya ce shi kenan da haka kowa ya ka haɗu da shi abin da za ka yi kenan zai gama bacin ran shi ƙarya suke da ake cewa wai in yaro yana hannu da manya wai yana tsumburewa ƙarya ne tun ina ƙarami nake hannu da manya dubanni in ne maka one blow seven die ƙarya ne wallahi ƙarya ne ya ce wai in yaro yana hannu da manya wai wai wai zai sumbuɗe ƙarya ne ba asali wannan magana Allah madaukakin sarki ya taimaka karatu ya yi karatu lokaci ya ƙure in an zo karatu na gaba za a ƙarasa karanta abin da malam ya faɗi insha Allahu sannan kuma a zo da littafin adda'u wa dawa ga waɗanda ba su da littafin za a yi photostat sai su samu insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu abin da muka karanta abin da muka kuskure Allah ya fi mana muna sanar da jama'a gobe in Allah ya kai mu da safe akwai ainihin karatu na littafin dan fodiyo shine wasiqatul ikhwani insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka dan yi hakuri lokaci ya wuce jama'a da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah